أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيوخ مسلم suna ne su biyu ne ko to su zo kusa su yi haka da hannunsu ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da kuka faɗa kun ce kun yarda tun daga zuciyarku har bakinku kun yarda Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi mu shi yayi kowa da kowa shi kadai ne ubangijin mu da muke bauta masa ko kun ce kun yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da wannan addini kun ce kuma kun tabbata Yesu ba dan Allah bane annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da da Allah ya yi annabi Isa wani mutum ne mai yawan daraja Allah ya ba shi girma ya sa shi daga cikin manyan bayinsa amma ya shi aya yana da uwa ba shi da uba kamar yadda ya yi adam ba uwar ba uban ya yi hawa'u babu uwa mu kuma yi mana da uwa da uba kun yarda da abin da kuka faɗa kun yarda ko ku ce alhamdulillah kun zama musulmi daga yau za ku rike bakin ku har rana ta faɗi ku sha ruwa ku yi niyya za mu karasa wannan azumi da ku akwai sallah biyar kullum za a koya muku yadda za ku yi sallah yanzu za ku je ku yi wanka kamun ku so sallah wannan irin wanka da za ku yi idan jinin haila ya zo muku akwai wani jini da yake zuwa wurin mata kowane wata yawancin jinin in ya zo ba a sallah sai an gama sai an gama wannan jinin sannan ayi wanka ayi sallah ba a kuma kwana da miji akan wannan jinin muna muku murna kun zo musulmi alhamdulillah kuma irin wannan wanka in kun kwanta da mazan ku sai kun yi wannan irin wanka sannan ku yi sallah akwai sallah biyar Allah ya ba ku dukiya ku yi zakka Allah ba ku dama ku je ku haji yau duk abin da yake haramun ne wajen musulmi kaman cin naman alade kaman shan giya duka musulmi baya yi kuma ya ba ku yi muna muku murna me sunan dayar Foma so Foma ne Eliza Eliza yanzu wani suna take so na musulmi Binta Fatima tu binta Dayar kuma me sunanta da Eh Kristi to yanzu sunanki me kike so na musulunci khadija madalla kai su kai su wajen mu a basu a tamfa su biyu muna muku murna قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قل يا رسول الله يا ودنيا إن جاء الله إن ربي الله أبنجينا يبسط الرزق شيكي شنفد أرزقي liman ya sha ga duk wanda ya ga dama min ibadihi a cikin bayinsa wa ya gajiru lahu shi ke ganin daman kuma ya talauta wanda ya ga daman talautarwa an faɗi wannan magana an maimaita a kusa ta farkon nan saboda kafiran da suka ce nanu aksar amwalan wa auladan ma nanu mu'azzabin muke da mulki muke da dukiya muke da ƴaƴa saboda haka kamar yadda muke daraja a duniya in lahiran ta zama gaskiya ma ko a can ma mu ne wani abu Allah ce a'a da dukiya da ‘ya'ya da mulki baya nuna cewa mutum ya zama makusacin Allah a'a sai dai imani da kyakkyawan aiki sannan aka dawo da wannan aka ce to saboda kada mutane masu imani masu kyakkyawan aiki su karai watakila su kuma in an ba su mulki an ba su dukiya an ba su ya'ya a ce iyakar rabon su kenan a'a Allah ganin damansa yana shimfiɗa arziki wanda ya ga dama a cikin bayinsa kuma ya matsa wanda ya ga dama matsa dukkan ikonsa ne la yasalu amma fa'alu shi Allah ba a tambayansa wa ma anfaqtum min shay'in ya ku mu'minai masu dukiya wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka bayar na kuɗi kuka ce saboda Allah fa huwa yukhlifu Allah zai mayar muku zai ba ku mai wa wasi Allah khairur raziqina dukkan masu ba da wani abu to Allah ya fi su bayarwa don masu bayarwa ma cikin na Allah suke diwa suna ba wa mutane saboda haka Allah inda waɗansu masu ba waɗansu mutane wani abu ba idan mutane sun kafirce wa Allah saboda suna tsoron iyayen gijinsu za su hana musu jari za su hana musu abinci za su hana musu tsayawa siyasa to ai Allah shine mai bayarwa saboda haka Allah shi ke bayarwa duk wanda ya samu Allah shi ke bashi kada mutum ya ki Allah saboda wani zai bashi abu idan ya rabu da in ya in in ya rabu da wancan ya rabu da alheri kenan ba haka bane Allah shi ke yalwata wa wanda ya ga dama ya matsa wanda ya ga dama a cikin bayansa a ganin damansa inna Allah wa ma anfaqtu min shay'in duk abin da ka ba sadaka saboda Allah fa huwa yukhlifu Allah zai musanya muku ya ba ku mai duk abin da ka ba saboda Allah in ka ba da ɗaya Allah zai baka goma har darajar ka ta hau daga ɗaya sai a baka ɗari bakwai na farko man jaha bil hasanati fala ashru amsalha na biyu kuwa Allah zai ninka maka fiye da haka ɗari bakwai ma zai baka akan guda ɗaya masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim gero ma in ka shuka shi wurin taki ko gona mai kyau in kara guda ɗaya ya tsiro zai haifi ƴaƴa ta hannun dama ƴaƴa uku ta hannun hagu ƴaƴa uku sai karayen su tashi zama kara guda bakwai kowane kara sai ya bada zanganniya kowace zanganniya Allah ya buga mata gwanjo ta kawo kwaya ɗari ɗari kaga ka shuka kwaya ɗari kenan ka samu ɗari bakwai balle ni in ji Allah ta saboda haka masu dukiya ku yi ta aiki saboda Allah kuma ku ji tsoron riya ku ji tsoron riya ma faktu min shay'in fa yukhlifu wa huwa khairur raziqina kullum Allah yana da mala'iku in gari ya waye ko da safe ko da yamma kullum suna nan ɗaya yana gabar ɗaya yana yamma ɗaya na ce Allahumma aadi munfiqan khalafan ɗaya kuma ce Allahumma aadi mumsikan talafan mai ba da sadaka Allah kai masa mai wanda kuma yake hana sadaka Allah ka rike dukiya ka hana shi saboda haka yi yin sadaka duk abin da ka ba saboda Allah Allah zai ninka maka shi fiye da ɗari bakwai ma har ya kai miliyan biyu amma faktu min shayfa wa kulibuhu wa huwa khairur raziqin Allah shine fiyayyen mai arzuktawa ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون رند ذا متاشكا فري وند سكبوتا ودودني ko kuma suka bauta wa aljannu akwai larabawa da suke bauta aljannu suna kiran aljannu wai mala'iku ne wai Allah ne wajalu bainahu wa bainal jinnati nasaban wala yaqalibatul jinnati innahum innahum lamuhdarun wa yaj'aluna lillahi albanati subhana wa lahum ma yashtahun to masu bautan wani Allah duk ranar lahira za a tashe su indodanni ne indodanni ne na ƙasa sai a tambaye su أأنتم أذللتم عبادي هؤلاء يمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما ينبغي ما كان ما كان ينبغي أن نتخذ من دونك من أولياء sai a tambaye do da nace ga waɗannan mutane sun ku suka bauta ba su bauta mini ba ku suka bauta ba su bauta ku ne ku kabar da su a a muka ba san komi ba ma kanu iyana ya buduna ba ku bauta mana mu ba abin da suke yi ba mu kai ne ubangijinmu sannan sai a kira annabi isa a tambaye shi a an ta ƙulta linnasi ta zuni wa umme ilahaini min dunillah annabi isa kai ne ka gaya wa nasara su mai da kai allah ko ko ɗan allah su mai da uwarka allah annabi isa sai ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ma qultu lahu illa ma amartani bihi an ubudu rabbi wa rabbakum in kuntu qultu faqad alimtu Allah in na faɗa ma ka sani in ban faɗa ma ka sani ta'lam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub kai gire ka san abin da yake boye in na faɗa ka sani in ban faɗa ma ka sani kai ka san abin da yake boye amma ni abin da na sani wanda kace in gaya musu shi na gaya musu ma qultu lahum illa ma amartani bi an ubudu la rabbi wa rabbakum na ce su bauta Allah ubangiji na ubangijin su abin da na faɗa kenan ni ban ce ni Allah ne ko dan Allah ne waya Allah ubangiji ce shikenan hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum kai Isa mai gaskiya ne gaskiya ka tafi sheka to sai a kira mala'iku a ce akwai larabawan da suke bauta muku zace ku ƴaƴan Allah ne suna bauta muku lil mala'ikat a haula iyyakum kanu ya'budun waɗannan mutane ku suke bautawa su waɗannan laraba da suke bauta mala'iku suna ce ku ‘ya'yan Allah ne ku ne ku ne abin bautawansu sai su ce a'a subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jinna aktharuhum bihim mu'minun a'a Allah ubangiji kai ne ubangijin mu aljannu dai suke bauta da yake muna da kama shi aljani ba a ganin sa mala'ika ba a ganin sa sai dai shi mala'ika bawan Allah ne daga cikin manyan bayin Allah baya sabon Allah aljani ko wani kafiri ne wani shaidani wani musulmi shaidanu kuma shaidanu ne gaba daya to saboda haka kamannin da suke gani suna tsammanin mu suke bauta aljannu suke bautawa to daga nan sai a kowanne dai duk wanda aka bauta wani Allah sai an kira shi ya barranta ya ce a'a a'a ma ma kanu iyana ya buduna basu bauta mana ba basu bauta mana ba sannan daga ba sai a yi hukunci a tura kafirai wuta a tura dodanni wuta da su da dodanni duk aka yi su wuta amma banda isa banda mala'iku banda uzairu banda duk wanda aka bauta wani allah in mutum ne musulmin kirki ne banda shi amma duk sauran dodanni da su da su duk gabaki daya za a kai su wuta
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يا أبنجي تركي يا تبت غريكا mu ma kai ne ubangijinmu yaya za mu yarda wani abu ya bauta mana bal kanu ya abudu na jinna aljanu dai suke bauta ba mu ba mu ina za su sadu da mu su ga mu har su bauta mana aksaruhum bihim mu'minuna yawancin sun yi imani da aljannu ne aljannu suna kawo musu suna biya musu bukata su zalla kira su ya mashara jinni qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'u min al-ins rabbana istamta ba'duna bi ba'din وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار ذيكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم سيكرا الجنة أتي كوكم الجنة كم أدى متاني سيتي يا الله وبنجي قركيا كوا يا جدادين كوا دمو دسو mu suna bauta mana suna girmama muna jin daɗi su kuma muna biya musu bukata suna jin daɗi Allah ya shi kenan shari'a ta kare duk tafi wuta da wanda aka bautawa din da wanda bai bauta wani Allah duka bal kanu ya abudun jinna aljanu suke bautawa aksaru yawancin su mu'minuna bihim sun yi imani da aljannun ne su suke bautawa فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون sai ubangiji ce falyau ma yau dai kam da dodannin ƙasa da dodannin sama su ne masu bautan taurari da wata mutanen yaman kenan da kuma masu bautan ƙatti wato manan bautan ƙatti kana da mai gidanka baya son baya son sallah saboda kana son zaman lafiya da shi sai ka bar sallah ko kuma kai zaka dauko masa mummunan abu ka kawo masa kuma ka san abun ba kyau saboda ya ji daɗi ya rike ka sai zaka ke dauko masa mummunan abu ko matan banza ko giya ko wani abu to kana bauta masa kana musulmi to kai ya zama ubangijinka ya zama dodonka tunda ya hana maka bautan Allah tunda ya sa ka sabon Allah ya zame dodonka wannan katon da kake bautawa ko ko yana baka wani abu kana shan hankalinka yana buguwa kana biya masa bukata duk da ya zama dodonka to waɗannan duk za a tara su gabaki ɗaya ce fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darran yau kam waɗanda aka bauta musu wani Allah dodanni na ƙasa ko dodanni na mutane ko aljannu to yau kan ba wani wanda ya sai amfani wani da komai naf'an bai iya jawo masa alheri yau wala darran bai iya ba iya ije masa sharri yau ga kunan shi kenan yau sai abin da Allah ya yi da ku la yamliku ba'dukum li ba'd naf'an wala darran wa naqulu lil ladzina zalamu sai mu gaya wannan Allah bai ce wa naqulu lahum ba domin yace naqulu lahum mala'iku za su shiga ciki annabi Isa zai shigo ciki sai ce wa naqulu lil ladzina zalamu sai mu gaya wa azzalimai annabi Isa bai zalunci ba mala'iku ba su yi zalunci ba saboda haka sai aka ce wanda suka yi zalunci wanda suka yadda aka bauta musu da wanda kuma suka yadda suka bauta wani Allah sune azzalumai din inna shirka la zulmun azim wa naqulu lil ladzina zalamu sai mu gaya waɗannan azzalumai zuku azabal azaban nari lati kuntum biha tukazzibun ku dandana azabar wutan nan da kuke karyatawa kun ce ba a tashin kiyama gashi an yi tashin kiyama kun ce ai muku azaba da wuta ƙarya ne to gashi za muku azaba da wuta din وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين
وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يسدكم أما كان يعبد آباؤكم فقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سير مبين آه سوء أن كافرين آه إذا أنكرت سوء أن كافرين in an karanta musu ayoyinmu alqur'ani kafiran makka kenan da sauran kafiran duniya idza tutli alaihim ayatuna bayyinatin idan an karanta musu ayoyinmu an yi bayani a qalu ma hadha illa rajul yuridu an yasuddakum sai su nuna ce wannan annabi in zamanin annabawa ne wannan mutum ne wani mutum ne abin da yake so ya tsare ku ya raba ku da abin da iyayenku suke bautawa na dodanni in haza ma haza illa rajulun wannan mutum ne kawai yuridu an yasuddakum yana son ya tsare ku ya raba ku amma kana ya budu abawakum barin abin da iyayenku suke bautawa wa qalu ma haza illa ifkum muftara wa qalu sai kace wannan ba komai bane illa ifkun sai ƙarya muftaran wanda aka yanka wa qala allazina kafaru sai kafiran da har yanzu suka ce in haza wannan ba komai bane illa asatirul awwalin sai dai kawai tatsuniyoyi ne ake karanta muku irin na mutan da to wannan zamanin manzon Allah kenan kafirai suke cewa wannan ba komai bane wani mutum ne kawai ya zo yana so ya raba ku da abin da za iyayenku suke bautawa ƙarya ne kawai wato wannan bai zama komai ba sai sihiri wanda na na karance karancen mutan da na tatsuniyoyi kuma wajen malamai ko magada annabawa shi ma haka waɗansu za su tace kar ku yadda abinda muka tashi muka tarar iyaye da kakannin nan kar ku yadda ku rabu da shi kar ku yadda ku rabu da kar wani ya kawo muku wani abin da ba ku sani ba ta abin da ba ku sani ba in alheri ne ku karɓa mana duk abubuwan da aka kawo mana nan su motocin nan su telefon din nan su talabijin su satellite su ayyana duk ai iyayenmu da kakanninmu ba su da shi tun da ki alheri ne gashi mun karɓa muna yi duk abin da aka kawo maka in alheri ne ka yadda ka yi in sharri ne kuma ka rabu da shi amma cewa kar ka yarda da shi baka gada ba iyaye da kakanni ba su da shi dukkan wannan ba wanda za a bashi mota yace ubansa bai taba yin mota ba kakansa bai taba mota shi ba ruwansa da mota ba wanda zai yi hakan nan ba kuma wanda za a bashi mota garin ba hanyar mota ni ba zan karba ba in alheri ya zo maka ka karba kurum ba babban alheri a duniya kaman a gyara maka zuciyarka da istighfari a gyara halinka tsakaninka da shiga fadan manzon Allah da yawan salatin annabi a gyara maka imaninka da yawan faɗin la ilaha illallah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ku rika sabanta imaninku da yawan faɗin la ilaha illallah ku rika sabanta imaninku da yawan faɗin la ilaha illallah in an kawo maka irin waɗannan abubuwa wani ya ce rabu da su kawai sihiri ne ko ko ƙarya ce ko ko babule ne a ka duba ka kai amfani da hankalinka ya kamata mutane su rika yin adalci mutane su rika yin adalci adalcin da za su yi idan wani ya zo yana wa'azi ko ya zo yana tafsiri sai aka ji ya zagi shehu dan hodi ya ce masa kafiri ne yayi kadiriya ko ya zagi shehu tijjari ko sidi abdulkadir ya ce kafirai ne sun yi dariƙa da a samu wani mai adalci ya tashi ya tsace malam ka haddace qur'ani yace eh na haddace hadisi dubu ɗari nawa ka haddace in yace ai ko dubu goma to malam kai haƙuri Allah ya ce fa kulli zi ilmin alim komai iliminka waɗansu sun fi ka ilimi abin da kake faɗan nan iliminka ne bai kai ba kenan kai haƙuri in kana zagin manyan bayin Allah karka ƙara zuwa mana anan haka ya kamata a yi adalci amma a bar jahilai suna zagin Sidi Abdul Qadir suna zagin Shehu Dan Fodiyo suna zagin manyan waliyai suna kafirta musu jahilai ne kuma san komai ba sai dai kawai warka an rubuta an ba su zagi sun koya suna zagi don Allah rika yin adalci don mu samu zaman lafiya ubangiji ya ce man adali waliya faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na sanar da shi akwai yaki ko mutane za su jawo muku yaki da America ne fa ai ba kyau balle ja muku yaki da da Allah matukan makocin ka yana yaki da Allah fa kai ma wani abu zai shafe ka wa qalu ma hadha illa ifkun muftara wannan ba komai bane sai yanke ne ƙarya ce kawai muftaran wanda aka yanka wa qala allazina kafaru sai kafirin suka ce ina haza wannan bai zama komai ba illa asadiru sai dai wa qala lana kawri hakila ma ja'ahum kafirai da suka ji wannan gaskiya da ta zo musu ita ce alqur'ani da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi annabi din da gaskiya ta zo musu suka ce wannan asadirul awwalina wato in hadha illa sihrun mubin suka ce da alqur'anin sihiri ne manzon Allah su ce mai sihiri ne wato sihiri ne a bayyane wai Muhammadu sihiri yake yi sallallahu alaihi wasallam وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير Ubangiji ya ce, To, wai su ƙureshawa, ina suka samo sanin gaskiya da ƙarya. mai sanin gaskiya da ƙarya sai malami wanda ya yi karatu mun taɓa ba su waɗansu littattafai ne suka karanta balle suka san ƙarya da gaskiya har su gane abin da ka zo da shi nan ƙarya ne ifku muftaran ƙarya ne kawai aka yanka ƙarya ne aka yanka alhali ko ga gaskiya a fili ta zo musu daga Allah wa ma atayna min kutubin yadrusunaha ba mu taɓa ba su wasu littattafai suka karanta kamun ka zo da alqur'ani ba wa ma atayna min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilayhim qablaka min nazir ko mu aiko wani manzo kamun ka zo balle manzo ya zo ya karantar da su sun san ƙarya sun san gaskiya to saboda haka jahili shi bai san ƙarya bai san gaskiya ba ya kamata ya nemi malami ya sanar da shi menene ƙarya menene gaskiya idan malaman sun rikitar da shi to sai ya nemi ya amfani da hankalinsa amfani da hankalinka dukkan mutumin Najeriya mai shekara hamsin da biyar idan malami ne na musulunci to gaskiya ne malamin ɗariƙa ne ya karantar da shi ƙur'ani malamin ɗariƙa ne ya karantar da shi ilimi duk inda yake inda a Najeriya yake inda ya kai shekara hamsin da biyar to inda an ce wasu malami na musulunci to malamin ɗariƙa ne ya karantar da shi ƙur'ani malamin ɗariƙa ne ya karantar da shi sauran ilimin addini in ma dai karatun nan nasa ya samu ko a Sokoto ko a Gwandu ko a Kano ko a Zaria ko a Katsina ko a Borno ko a Bauchi ko a Adamawa ko a Gombe tsakankanin nan da ya samo ilimin ko a Bidda ko Ilori to waɗannan wuraren dukkan malaman su ƴan ɗariƙa ne dukkan su malaman su tun tashin abun ƴan ɗariƙa ne har yanzu din nan kuma ƴan ɗariƙa ne ko dai Tijjaniya ko Kadiriya amma ba wani malamin musulunci da zai ce shi malamin musulunci a Najeriya amma ba wurin malamin ɗariƙa ya karatu ba to yanzu da yamma aka ce karatu duk waɗannan kafirai ne duk malaman da suka wuce nan kafirai kai har da shehu dan bodin nasu ma kai har da sida zulqadir nasu ma kai har da shehu tijanin ma nasu a rediyo naji da kunnen nan nawa an kawo ni karatu daga jasfa daga jasfa aka kawo tafsirin ba daga gwandu ko kano ko zaria ko ko kano ko abin daga jasfa aka dauko tafsirin da aka sa wajen mushrikai mushrikai ce latu da uzza tijani da abdul kadiri kaji wai su ne dodanni amma fa daga jos aka dauko karatu jama'a don Allah rika yin adalci وما آتيناهم وما آت ما أرسلنا إليهم قبلك من نذير بمتبع أيكو وني منزو كامون كزو يا رسول الله saboda haka ne a gaba yake ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fam ghafiluna mun aiko ka ne don ka zo kai wa'azi wa mutanen da iyayensu ba su taba ganin manzo ba ai ba wani manzo da ya taba zuwa makka rabansu da manzo shekara da shekaru ɗaruruka ba su ga manzo ba kai ne farkon manzonsu bayan fatara doguwa ta tsakanin annabi isa da kai sallallahu alaihi wasallam wajen shekara ɗari ɗari biyar da wani abu sallallahu alaihi wasallam ba su lalaka wani nazir وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا بإشارة ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وكذب الذين من قبلهم kafiran da suka riga mutanen makka ƙureshawa da adawa da samudawa da ashabu laika da sauran kafirai da fir'auna misali sun ƙaryata manzanni na su wa'annan ƴan cikon mutanen makka ko ushirin ushirin wa'ancan kafiran ba su kai ba in sun yi hoɓɓasa za su tara sojoji da kyar suke haɗa soja dubu da kyar a haɗa da wasu sojoji dubban ɗaruruka su fir'auna wa kazzaba allazina min qabli allazina min qablihim kafiran da suka riga su kazo sun ƙayyata manzanni wa ma balagu mi ishara ma atainahu su quraysha ba su kai ma ushurin ushurin waɗancan kafirai ba abin da aka ba su amma ai na halakar da su bale ƴan waɗannan ƴan kaɗan fa kazzabu rusuli sun ƙayyata manzanni na fa kaifa kana nakir yaya ka gani abin da naki ya same su ai ya same su قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد يا رسول الله kace musu ku tattaro zan muku wa'azi zan gaya muku magana guda ɗaya tak maganar guda ɗaya an taqumu lillahi ku tashi tsaye ku tsaya saboda Allah ku kama gaskiya ku kama gaskiya kun san Muhammadun nan a cikinku ya girma shekararsa arba'in bai taɓa cewa kowa komi ba kuma shekarunsa na arba'in ɗin nan duk garin nan ku da kan kunce ya fi kowa amana ya fi kowa kirki ya fi kowa gaskiya ya fi kowa cika alkawari ya fi kowa tausayi ya fi kowa taimako Muhammadun nan yana kama da mahaukaci za ku ce ma wai yana da hauka maganar hauka yake kun taɓa ganin mai hauka irin wannan an taɓi wula masna'in furade wato ko ku biyu biyu ko ku ɗaya ɗaya in shawara za ku yi da jama'a ku yi shawara ku tabbatar cewa muhammadu nan fa mai hankali ne ya fi kowa hankali mai kirki ne ya fi kowa kirki mai gaskiya ne ya fi kowa gaskiya in mutum ɗaya ne ma ya tunani shi da kansa ya san muhammadu nan ya fi kowa hankali ya fi kowa gaskiya ya fi kowa amana ya fi kowa kirki kenan in muhammadu ya kawo labarin ai labari ya zama gaskiya tunda yake shi mai gaskiya ne dama gaskiya bakin mai gaskiya ake jinsa shi Muhammadu nan ai duk mai hankali ba zai ce mahaukaci ne ba sallallahu alaihi wasallam an ta gumu lillahi masna furade summa tatafakkaru ku yi tunani mana ma bi sahibikum min jinna mutumin kun nan ko wani abu mai kama da aljani bai tare da shi ko wani abu mai kama da aljani bai tare da shi ku ne kuke kiransa aminu aminu aminu amintacce duk garin nan kun ce ba kamarsa a amana ba kamarsa a kirki ba kamarsa a hankali farkon da aka yi masa wayi da Allah ce maka da yace masa wa anzir ashirataka laqrabin kai wa wa'azi wa danginka mafiya kusa mafiya kusa ce daga gare ka sai ya je ya hausa fa sai da ya hausa fa yana kira ya bani abdul muttalib ya bani abdi manafin ya bani hashim yayi ta kira yayi ta kira lafiya lafiya ai Muhammadu ne yake kira lafiya ai Muhammadu ne yake kira nan da aka yi taru aka taru aka taru da aka taru ya ce yanzu idan na ce muku na ga wani yaƙi ya tinkaro garin nan gashi har ya iso gindin dutsen nan za ku ƙaryata ni suka ce ai tun da kake ba mu taɓa jin kayi ƙarya balle mu ce ƙarya kake nan ta farko tun da kake ma jarrabna alaikal ba tun da kake mu taɓa ji wani ya ce Muhammadu yayi ƙarya ba saboda haka duk abin da ka faɗa mana mun tabbata gaskiya tun da baka taɓa yin ƙarya ba haka ne eh haka ne to ni din nan Allah ne ya aiko ni ya aiko ni in zo in muku gargadi ku bar bin dodo ku bi shi in ba ku bi shi ba to akwai azaba inni nazirun lakum bayna yadi azabin shadid to ka san idan da babba a cikin wuri wanda yake ganin mai maganan nan kamar ɗaya yake gare shi sai abu labi ya ɗaga hannu ya ce tabballaka alihaza da autana sai ya faɗi mummunan magana tabballaka wai halaka ta tabbata ga mutum an gaya masa haka don wannan ne ka kira mu mu ne za a ba mu tsoro da sojoji ba mu da ƴan abi labin wa tabba ma an gani an humalu ma kasaba
wancan girman kai ne سأفرض على آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويرى كل آية لا يؤمنون بها ويرى سبيل الرشد لا تسوي سبيلا ويرى سبيل الغي تسوي سبيلا تو أن سبب جرمان كان في يسا فيك كن أين الله فيك كافر كيو الله إن كان تهود آية كما أن فوش كل ناس باسا جي أما وأن da an tuna musu Allah an tuna musu ayoyin Allah sai su faɗi wa Allah su jaba ba sa nuna girman kai su ne
اتجر فاجلين اليوم المبادع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يتقون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون bayan an karanta musu ayoyin Allah sun ji tsoron Allah sun faɗi suna masu tasbihi wa Allah suna masu godiyan Allah suna sujada ta tajafo junuhum an madaji mutane ne wanda masu tashi daga shimfiɗar su su ta yin kiyamun lai da daddare ta tajafo wato junuhum haƙarƙarin su ta tajafo tana yin jafa'i wa shimfiɗa wato ga shimfiɗa mai kyau amma haka da sai mai da jafa'i na shimfitar ya koma yana sallah a ƙasa to sun rabu da wurin kwanciyarsu sun dawo suna ta sallah dare ya yi kowa yana kwance yana hutawa su ko sun rabu da shimfidarsu sun kai da jikinsu daga shimfidarsu sun koma suna sallah da daddare wa in na zanna yin fiqun to wannan Allah da yake yarwar rahama ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لا يدخلها إلا من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى فالناس نيام ba wanda zai shiga wani in aljanna sai mutum da yake ta ciyar da miskinai abinci sai mutum da yake gaida mutane salamu alaikum salamu alaikum yawan gaida mutane kowa tsakaninsa da murmushi da gaida mutane sai kuma wanda yake sallah mutane suna bacci to sai wani da ya tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya mutumin da ba a iya yin yamin laili fa ce to ai lokacin da kake sallah da asuba ai kafirai suna bacci dole ne sallar isha ai kafirai suna bacci kaga har irin ragaye an shigar da mu kenan a cikin wanda in ka samu tashi da daddaren ma kayi kayi yamin laili ba shikenan tsakanin magariba an ce akwai wasu sahabbai idan an yi sallan magariba sai su zauna suna hira har lokacin isha'i waɗansu ko su yi ta sallah su yi ta sallah kamin sallan lokacin isha'i ya zo to an ce su su aka yaba da wannan irin aya amma dai ayar da mamiya ce ta fi magana da wanda sirrin lastafirun wa fi anwari haqqul lisa'il wal mahrum wasu masu barin gadajensu da katifinsu suna yin kiyamun laili su aka yaba in kuma da yake Allah yalwar rahama ne in kai sallan isha'in ka sami dan nafilan da kai komi kankantarsa to har sai Allah ya sa a rubuta maka kayi kiyamun laili din kenan saboda kana da niyyan kai ba ka samu dama ba amma kayi gwargwadon yadda ka samu daga yin sallan magariba kayi nafilfili daga yin sallar isha'i kayi nafilfili to ko da da daddare ba ka samu ka tashi kayi nafila ba kana daga cikin waɗannan ta tajahu jumu an madaji ne domin kowa in yayi sallan magari yayi sallan farilla zai kowa ne kwanta yana jiran sallar isha'i kaga bai raba jikinsa bai raba hakarkarinsa da shimfiɗa ba kenan wani ko da yayi sallan farilla ta isha'i ba zai yi wuri waɗansu nafilfili sai ya kwanta kaga bai raba jikinsa da shimfiɗar ba kenan haka kuma wani na bai tashi ya je masallaci ba daga ya tashi daga ɗakinsa ya yi sallah sai ya kwanta bai je sallan jam'i ba shi ma wannan bai raba bai raba haƙarƙarinsa da shimfiɗa ɗin ba kenan to saboda haka ai ta ƙoƙari ne manzo Allah ya dubi ɗan uwan matarsa sahabinsa ɗan sahabinsa Abdullahi ɗan Umaru annabi ta wannan Abdullahi yana daga cikin mutanen kirki daga cikin al'umman nan Abdullahi ɗan Umaru daga cikin mutanen kirki cikin al'umman nan sai dai ba ya sallan dare yace daga rannan ban daina sallan dare ba tun daga rannan da annabi ce ni mutumin kirki ne cikin wannan al'umma sai dai ba na yin sallan sallan dare to daga rannan ba na bari sallan dare saboda haka ana son dai mutum ya ya zama ubangiji yakan kwadaitar da mu ya kwadaitar da mutane shiga ɗariƙun waliyai amma ce ba dole ba yace wazkuru ma rabbika bukratan wa asila ka ambaci sunan ubangijinka safe da yamma wani lalle farjillahu in dai ya kun kai kiyamun laili wa sabbihu laylan tawila musamman dare irin na hunturu mai tsawon nan kai ta tasbihi kai ta sallah kai ta Allah inna haula hubbul ajilata wa yadruna wara'ahum sawqa yawmin fatila duk waɗanda su karɓi wannan umurni ba na karɓan ɗariƙun zikiri da yin kiyamun laili da dare abin da ya hana su yuhibbul ajilata suna son duniya ne son duniya ne kawai ya hana su za ga mutane suna mitin da daddare tun daga cin abincin isha'i har karfe uku har uku da rabi suna mitin amma ba za su yi nafila yamin daji ba amma suna yin mitin akan abin da ya shafi su ko na siyasa ko na security ko na wani abu za su awa takwas suna mitin idan dai ala ba samu an yi yamin daji ba saboda yubbun al'ajilata wa yazaruna ra'an yawmin sabila sun bar wata rana mai mai wahala mai nauyi mai ruwa irin wannan rana ta mutuwa sun mance da ita tana nan ko kusa da su kwana ne kawai bai ƙara ba da sai ranar ta kama su inna hadhihi tazkira Allah ce wannan fa wa'azi ne muku tun daga farkon sura da nake da nake ce muku in lawrara yashrabuna min kafin karin zajiya kahura aina yashrabuna ibadullahi yufajjiruna tafjira yufuna bin nazari har kawo nan na kwadaitar da ku ne muku kowane irin wa'azi إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا saura wanda ya ga dama ya dauki hanya har zuwa ga Allah ubangiji hanyar zikiri kenan tsarikar kenan to Allah ce sai kana so to Allah ce ga abu in kai shi zai soka in la yubu tawarina ga abu in kai shi Allah zai baka babbar rabo wa kullu la kaseeran la'allakum tulihuna ku zikiri mai yawa ku dan babbar rabo amma Allah ce sai fa kana so to da Allah ka so mana tunda Allah zai soka zaka dan babbar rabo ko ba zai gagare ka ba kai mana فالرجال يجنون أن يباجي يدعون ربهم خير ودعوا سنة من سنة توقن الله الله الله كرام الجنة الله ككيا يموت الله كرام يردك الله كرام الجنة الله ككيا يموت الله كرام يردك الدعاء كينين خوفا صورون عذاب الله وطمعا دكما kwaɗayin samun rahamar Allah da samun yardan Allah domin da farko mutum zai nemi Allah ya kiyaye shi azabar wuta ya bashi aljanna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar daga nan kuma zai ya wuce wurin ya komo yana roƙon Allah yardan Allah ya hawa minan nasi mun yashri nafsahu bi amradatillah wallahi ra'ubun bil ibadi kamar yadda aka ce yardan Allah ta fi aljanna dadi sai ga yana ta neman aljanna ina ta neman Allah ka kiyaye mu saƙonka Allah ka kiyaye mu saƙonka Allah ka wani yardarka Allah ka kiyaye mu saƙonka Allah ka wani yardarka a maimakon da yana ce Allah ka kiyaye mu wuta ka wani aljanna yanzu yana ce Allah ka kiyaye mu saƙonka ka wani yardarka kauzan tsoron saba wa Allah wa ɗana'an da neman yardan Allah kauzan tsoron azabar Allah wa ɗana'an da neman aljannar Allah kowa da matakin da yake kai wani ma da zannahu yunfiqun ko suna ciyarwa daga cikin abin da muka ba su saboda haka ne ake ba da rai da farko wato rai gaba ke ɗaya Allah ya baka ka ba da shi saboda Allah yana ce yana ce يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل أموالكم وأنفسكم yadda za ka bar duke ka saboda Allah ranka ma ka bar shi saboda Allah wanda yana yi hukun suna فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من القرة أعين جزاء بما كانوا يعملون
فلا تعلم نفس ما أخبره من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون babu wata rai wanda ta san abin da Allah ya koyi wa ɗan aljanna na kayan jin daɗi na kayan jin daɗi ma la ainin wa'at wa la ainin sami'at wa la kaɗawa alaƙar basharin ƙaɗo abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa jin labarin abin ba abin bai taɓa faɗuwa cikin zuciyar wani ma daga cikin bayin Allah duk wannan abubuwa ma tastahi lanfusu wa talazzul ayun abin da rai take so da abin da ido yake so ya gani yana cikin aljanna fiye da yadda abin da ido bai taɓa ganin irinsa ba kunne bai taɓa jin irinsa ba bai taɓa faɗuwa cikin zuciyar mutum ba duk Allah ya ajiye bayinsa masu shiga aljanna Allah ya tsaya da mu wala ta'ala musu ma ukhra min qurrati ayun babu wata yadda zan iya kan abin da Allah ya ajiye bayinsa salihai na kayan jin daɗi jaza'an saboda sakamakon bi ma kanu ta'maluna abin da suka aikata sakamakon abin da suka aikata an shafa ɗari kullum wato wannan ana kiransa bisarin bisarin hikimati duk inda aka ce za a nuna ta nuna nuna za a sa mutane aljanna sakamakon aikinsu za a sa mutane wuta sakamakon mugun aikinsu duk wannan ana kiransa bisarin hikima wato magana da harshen shari'a kenan ba magana da harshen hakika ba amma magana da harshen hakika ma ta illa insha Allah ba ka da wani abin da kake da iko ka yi tunani ko ka faɗa ko ka aika da wannan shine bisa'in bisa'in nishi'a kenan da za a nuna ta ni amali Allah ya ajiye mu ne a cikin aljanna abin da ido bai taɓa gani ba kunni bai taɓa jin labarin sa ba bai taɓa faɗawa cikin zuciyar ɗan adam ba a wani lokaci nake tafsiri na na yi wani kwatance nake yanzu misali da kamar shekara saba'in da suka wuce mutanen ƙauye masu kwana a gidan kara ko gidan zana ana karanta musu ƙur'ani suna ji ko suna karanta ƙur'ani suna ji ladan kayan lahira da yadda lahira take da komai to yanzu haka misali a ce sun tafi ne sun yi bacci irin masu habin kazi masu gidan kara masu gidan zana masu gidan ganye a ce bacci suka yi ba mutuwa ba bacci in ma sabul kamin a ɗauke su kawai kar a farkar da sai sai sun je Hilton Noga kuma a fitar da duk mutanen da suke ciki mata a ɗauko wasu mata kyawawa daga ƙasashen waje wajen Pakistan a yi musu ado a tada mutum ya dawo sun kalanci kaga nan gidanka kenan duk nan bari mu yawo da kai an yawo da shi ga samari an musu ado ga ɗan mata irin Pakistan an musu ado a yawo da shi a cikin Hilton Noga a ce duk gidanka ne kai kada ce صدق الله العظيم الله يا جزاك من جوا الجنة ايش هذا ما وعد الرحمن صدق المرسل الله يا جزاك من جوا الجنة ina wannan ya janna kenan domin an nuna masa abin da idon wani bai taba gani ba kunnen wani bai taba ji ba irin wannan gidan bai taba faɗuwa cikin zuciyar masu kwana cikin gidan kara ba ya so ya gani to saboda haka aljanna haka take wato duk abin da ka gani na duniya an kawo shi ne talle na lahira in kayan jin daɗi ne an kawo maka ne ka taɓa ko ka taɓa Allah ta ka ji akwai daɗi ya akwai daɗi Allah alhamdulillah akwai daɗi ya to wannan fa na baka samfur ne akwai na gaskiya a gaba ga takardun application ka cika form kai aiki ka samu na gaskiya ka samu na gaskiya in ko ka ɗauki wannan takardu da ka maka samfur kamar na a bango to shi kenan kai iyakan jin daɗin ka kenan in ko an baka talauci ko ciwo ko baƙin cikin damuwa sai Allah ce ka ji ba daɗi eh to ka nisanci ba daɗin lahira kaga wannan ba daɗin da yake samun ka a fili ne kai ke samun ka in ciwo ne in baƙin ciki ne in talauci ne a fili ne ba ga lahira na cikin mutu za ka ji wannan maza maza ka nisanci da ka ji wannan ma ɗan ƙarami kenan ba daɗi to ka nisanci babban to kullum bashiran wa naziran ne in an ba mutum jin daɗi an masa albishir akwai daɗi a wanda shi wannan in an nuna masa mummuni to an masa wani an ba shi tsoro akwai mummuna a gaba kai yadda in jefa kansa cikin muni malamai suna cewa in an ga kyakkyawan mutum sai a yi masa wa'azi ce kaga Allah ya yi ka da kyau don Allah karka sabi Allah balle Allah ya kawo ta su ka ka lahira ya jefa ta wuta wannan mutum ce kaga ga Allah ya kawo ta da muni to maza ka kyakkyawan aiki fuska ka tai cewa lahira ka wani kyakkyawan mutum a lahira wani duka komi wa'azi ne na Allah me ya nuna ya kawo ya yi sakamakon aikinsu أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون shin wanda ya zo mumini ne aka shirya masa ma la ainun ra'at wala uzunin sami'at wala khata wala qalbi basarin qattu yadda hadisin Abu Hurairah ya faɗa yadda wannan aya ta faɗa ya yi daidai da mutumin da zai je ya maure ce gaban Allah Allah ya ce masa ba komawa duniya ka zo lahira kenan a cikin wuta zaka dawoma ni ba zan karyata kaina kana kafiri in sa ka aljanna ba to wai wanda ya zo mumini aka shirya masa wannan irin aljanna da wanda ya zo kafiri ya shiga wuta sa zama daidai ai ba ba za su zama daidai ba Ah, ubangiji da ma yana faɗa kullum yana cewa ah, su afanik almu musulmi na kal mujrimi na na mai da mutanen kirki kan miyagun mutane ai ba za a yi haka ba miyagun mutane sun yi mugun aiki a kai su mugun gida mutanen kirki sun yi kyakkyawan aiki a kai su kyakkyawan gida a wajen kana mu'minin ka wajen kana fasika la yastawi wanda ya zama mu'mini ya yi daidai da wanda ya zama fasiki fasiki a nan an ɗauki fasiki na ƙololuwa ne fasiki hawa uku ne azzalimi hawa uku ne mujrimi hawa uku ne in an ce fasiki to lamba na ɗaya shi ne kafiri domin ko in yi farin da wuce fasiki ba fa fa saka ne rabbi shi iblis ya fasiki ne to kaga fasikanci ya ya kai ko kowa kenan ba fasikancin da shi wannan to akwai fasikanci na na na tsakiya shi ne mutumin da ya rabu da manyan manyan kaba'iru amma yana yin waɗansu misali ba ya neman mata ba ya shan giya ba ya fata amma yana yin raɗe-raɗen mutane yana ɓata sunayen mutane yana ƙazafi wa mutane wannan ma fasiki ne amma da ya haɗa da ya haɗa da neman mata da shan giya da fata ya haɗa da haɗa wuri da girman kai da ƙazafi wa mutane amma musulmi ne to ya zama matsakaicin fasiki kenan ko wanda ya kare kansa daga manyan fasikanci yana yin makimanta to shine ƙaramin fasiki sama ubangiji yana cewa sun awwa min kitaban da zai tsaya min ibadina ومن ظالم لنفسه ومن مقتصد ومن سابق بالخيرات باذن الله mutane waɗanda Allah ya zaɓe su ya ba su alƙur'ani mu jama'ar annabi kenan musamman ma mahaddata to sun kasu kashi uku akwai wanda suka zalunci kansu akwai wanda suke matsakaita ba ba yabo ba fallasa matsakaita ne akwai ko wanda suke sabiqun bil khairat wanda da aka ce as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun da aka ce sabiqu ku rije rije ku rije rije sai suka zama su ne sun gaba to su ne wanda suke wanda suke Allah ya kusatar da su zuwa fadarsa misalin zalimin yasiri na ta da wani misali a baya kamar mutane ne a ba su buhu a zubar da kuɗin Najeriya a gaban shi kowa ya cika buhu shi kenan ga ga naira biyar takardar naira biyar biyar ga naira goma goma ga naira ashirin ashirin ga naira hamsin hamsin ga naira ɗari ɗari ga naira ɗari biyu ga naira ɗari biyar biyar to wani kan sai ya rasa ta ɗari biyar ɗin yake ɗaukan ta ɗari biyu sai ya rasa ɗari yake ɗaukan ta ɗari biyu wannan kuma ya fi sanin naira biyar ɗin da naira goma da naira ashirin su yake ta ɗauka to mutumin da yake ɗaukan naira ashirin zuwa naira ɗari to shi ne matsakaicin mutum mutumin da shi ba zai ɗauki naira ɗari ba sai ya rasa ɗari biyu ba zai ɗauki ɗari ba sai ya rasa ɗari biyar to shi ne sabiqun bil khairati to sai suka cika bukunan su kowa buhun da ya cika mai yawan yawancin kuɗin da ya ɗiba naira biyar ne da kar ake samun naira goma da naira ashirin da mai yawancin kuɗinsa naira ashirin ne da kar ake samun naira ɗari da mutum da yawancin kuɗinsa naira ɗari biyar ne da kar ake samun naira ɗari biyu ko ɗari kowa ya cika buhunsa wane ne ya cuci kansa da naira biyar biyar ya zalunci kansa ya cika buhu amma kuɗi kaɗan akwai wanda ba ya yi wa fallasa wanda ya ɗauki wata kancin ne amma wanda ya ɗauki musamman ne shi ne sabiqun bil khairati as as-sadiqun as-sadiqun ulaika al-muqarrabun wanda suka maza maza to duk masu sukan zikirin nan ba san zikirin bane ba sai wurin da za su ji daɗin zikirin ba ba san zikiri ya san amfanin sa ba tunda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathiran wa sabbihu bukratan wa asiran ya kunni munai kuma Allah zikiri zikiri mai yawa ku zan tasbihi safe da yamma ba ya ayyuhan nasu ce ba ya ya ayyuhallazina amanu kafin amanu zaɓaɓɓun musulmi kenan fa amanu yanzu an zo wurin mun nan inda muke zaune a nan aka ce an yi gwanjon wani kamfanin da ake sai da shi miliyan ɗari biyar amma yanzu an sallama miliyan ɗari biyu a cikin masallacin nan ba wanda zai zuwa nake tsammani kuma ɗan Najeriya za su zuwa da irin waɗannan ba sa zuwa irin wannan wuri to saboda haka in ake ya Allah lalina amanu to waɗansu mutane ne daban ake kira cikin musulmi ba dukkan mutane ba ya ayyo ma su mu dura ba ake cewa ya ko mutane ku bauta Allah amma uzkurullah ko sallu alaihi sai ya launa amanu sai zaɓaɓɓun bayin Allah ne Allah yake ba su salatin annabi da yawa yake ba su zikirin Allah da yawa kamar misalin da muka yi wanda ya wuce salatu al-musu ma usura min qurrati ayun afwan kana mu'minan kana kana fasiqa la astawin amma alladhina amanu wa salatu wa
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الله نزلا بما كانوا يعملون
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى kamar lina amanu wa salihati wadanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki kamar da aka ce afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amma allazina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa wanda suka yarda da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki wadannan kan jannatul ma'wa aljannan dawama lahum ta tabbata gare su mujiran shine masaukin kayan gara na masauki da za a fara yi musu kenan wato aljanna ce za a ba su wato kayan sauka na baki amma makomarsu wajen Allah wato za a baka za a baka aljanna ne kaman an maka bakunta kayan sauka ne wannan kan tukuna musulun bi ma kanu ya'lamu wato kayan sauka ne a ba su aljanna amma babban abin da za a ba su shine zuwa wajen Allah lillahi ahsan husni wa ziyada musulun kamar yadda in kawo bako ka masa ruwan sha ka kawo masa fanta ta kawo masa wani abu ne wanda ake gabatarwa na barka da zuwa barka da zuwa to shi ne musulman a nuna masa inda zai huta kamu a kai shi masauki a kawo abincin gaskiya musulman ya kawo ya abalona wato za a saukar da su a musu kyakkyawan masauki na garan baki da ake cewa
وأما الذين فسقوا فلا عون النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
أما الذين فسقوا مأويهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون kaji dai abin da za a yi wa wanda ya imani ne kyakkyawan aiki ya kai mai jin wannan karatu kai imani ke kyakkyawan aiki don ka samu kyakkyawan masauki a wurin Allah wa amma allazina fasadu amma wanda suka bar hanyar Allah so kafirce ko suka fasikance fa ma yuhun naru magana ɗaya kai na kuma su wuta kullama aradu wato za a sa su wutan fa a ɗaɗɗaure za a kai su wutan a ɗaɗɗaure a ɗaure za a kai sauta kamar yadda ayoyi suke faɗa kullum ba ma yamuta kitabu shimalihi fa yaqulu ya laita lam uta kitabiya wa lam adna hisabiya ya laita ma kan laqabiya ma agani anni maliya hal ka anni sultaniya Allah sai khuzuhu fa hullu ku kama shi kaji kukan da suke wayo mulki na ya tafi a banza dukiya ta ta tafi a banza Allah sai khuzuhu ku kama shi fa hullu ku daure shi summa jahim sallu kuma fi silsilatin zarwa sa kullu bila an fashe ku ku daure shi da da safari mai sabi saba'in to a daure mutum a jefa shi a wuta abincinsa wuta laysa lahum ta'amun illa min bari abin shansa wuta lahum sharabun min haminin azabun alim ya kana kullu cin kidansa wuta murfinsa wuta lahum min jahannamin hadu wa faqin gawash saboda haka jama'a mu kiyaye mu kiyaye mu kiyaye Allah ya kiyaye mu kullum ara da yi kuji mina idu biya ko da yaushe suka yi yunkuri suna neman fita sai a sa guduma a buge ko ma dai amma da mu cikin wutar an yi kuji mina idu biya wakilan sai a ce mu yuku azabar neri ku dan dani azabar wuta allazi kuntum bihi tukazzibun wanda kuka sha karyatawa din nan ku dan dani azabar wutan da kuke karyatawa din nan dai Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu
nufin da ya ce kuma rediyon tarayyar najeriya zuwa gari da bayan gaisuwa tare da farma alhaji ina fata malam da taimake ni yarinya ta ce faɗa ta danganta da halin yanzu ko ya ka taimake ni da wata addu'a da zan yi gari ko kuma wani addu'a Allah sa danganta Allah ya dawo da ita lafiya lau Allah ya dawo da ita lafiya lau Allah ya dawo da ita lafiya lau sai rar kila qadim rar qadim Allah ya dawo da ita lafiya lau kana sallallahu alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mutuncin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya biya bukatun mu da bukatun mu sun neman addu'a wurin mu Allah ya ji kan mu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu mu Allah ya saka shi wurin mu da alheri albarka ne sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ji musulmi maza da mata rayu da mutattu Allah ya kiyaye musulmi a duk duniya Allah ya kiyaye musulmi a Najeriya Allah ya ɗaukar musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya musu masu taimakon musulunci Allah ya karya masu taimakon kafirci albarka ne sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kiyaye mu Allah ya mu zauna lafiya albarka ne sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين